tun da tana kusa da mu بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمقصود هنا الكلام على النبوة فهؤلاء المتفلسفة ما ما قدروا النبوة حق قدرها ما قدروا ما ما قدروا النبوة حق قدرها وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغير وغير وغيرهم وابن العربي وابن السبعين ظلوا بهم فإنهم, فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه ولهذا يقول ابن عربي إن الأولياء أفضل من الأنبياء وإن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد وأنه هو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوهي به الذي يوهي به إلى الرسول فإن الملك عنده هو الخيال الذي في النفس وهو جبريل عندهم وذلك الخيال تابع للعقل فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه ولهذا يقولون إن موسى كلم من سماء عقله والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا في الخارج ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى وكما ادعى ابن عربي أنه أفضل من محمد فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه النبي فلهذا قال فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوهى به إلى النبي قال فإن, فإن عرف الذي أي الذي يوحي به الذي يوحي به إلى النبي قال فإن عرفت هذا فقد حصل لك العلم النافع وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله baya magana akan falasifa da irin ra'ayoyinsu falasifa daga cikin waɗanda ba musulmi ba falasifa na da mutanen Yunan irin su Aristophanes, irin su Aristo, irin su Aflaton da sauransu, da kuma falasifa waɗanda suke danganta kansu da musulmi kamar Alfarabi Ibn Sina da ire-irensu, waɗanda ba su ɗauki annabta komai ba, ba su ɗauki annabta da daraja ba. Wace to ta hanyar waɗannan falasifa da yawa daga cikin masu da'awar sufanci suka ɓace. a sanadiyarsu shi ne bihim dallar tawa'ifu min mutasawwifa wanda suke da'awar ta haƙiƙi a cikin sha'anin sufanci ya misali da ibnu arabi ibnu sab'in waɗanda su suka gauraya falsafa da sufanci wanda da farko sufanci ya taƙaita ne akan sha'anin ibada da raqa'iq da gyaran zuciya duk da cewa dai yana tafe da wasu abubuwa na bid'o'i amma bai kai ga gurɓacewa har ta kai ga fita daga sha'anin tauhidi gaba ɗaya ba akwai abubuwa na bid'o'i amma bai kai irin yadda su waɗannan da suka shigo da sunan sufanci ba suka ɗauko alfalsafa al-ishraqiya suka shigar da ita falsafa al-ishraqiya suka shigar da ita cikin harkar sufanci wanda har ta kai kamar yadda ke cewa ibnu arabi yana ga al-awliya afdalu min al-anbiya kuma wa annal anbiya wa sa'ir al awliya ya'khuduna an khatam al anbiya domin sun shigo da batun khatmun nubuwa khatmul wilaya kamar yadda ake da khatmun nubuwa kuma khatamul awliya yana sama da da khatamun abin da khatamul anbiya so haka suke fifita sha'anin waliyi akan sha'anin annabi sukan dogara da kissar khadir da Musa alayhi salam sai khadir waliyi ne amma gashi yana da ilimin da annabi Musa wanda manzo ne kuma ɗaya daga cikin ulul azmi na rusul wanda Allah ya magana da shi kai tsaye amma bai da irin wannan ilimi saboda shi ilimin Khadir ilimi ne ladunni a sabanin ilimin annabi Musa alaihissalam ilimi ne na zahiri shi kuma ilimi ne na baɗini shi wanda ya san shari'a shi kuma wanda ya san hakika to saboda haka suke fifita waliyi akan annabi cikin futuhatul al-makkiyya na ibnu arabi cewa maqamun nubuwwati fi barzakhin fawaiqar rasuli wa duna al-wali saboda haka ar-rasul shine mafi kaskanci sai annabi sai kuma al-wali shine mafi daukaka to wajen bayanin menene wahayi a wurin falasifa wahayi ba ba yadda mu muka yadda cewa Allah yana aiko annabi ba yana aiko manzo bane shine jibril jibril shi yake zuwa da sako daga Allah subhanahu wataala kuma jibril ina mala'ika ne da Allah ya musu halitta su daga daga daga haske kuma suna caccanzawa zuwa duk abinda suka ga dama na halitta mai kyau su zo a suran mutum mutum wanda yake kyakkyawar halitta ba ta matsala laha basharar sauya to su abin su a wahayi da annabawa suke samu kawai wani abin nan a saƙe-saƙe ne da suke ji a ƙwaƙwalwarsu wani hasashe ne da yake zuwa musu a tunaninsu kamar dai da mahaukaci yakan ji wani saututtuka ya ji wasu miliyoyi ya ji ana ƙwanƙwasa masa kunnansa da wasu maganganu wanda bai ga mai faɗa su ba to haka suka ce waye yake zuwa wa annabawa saboda suka mai da annabawa kamar wasu marasa hankali to saboda haka shine nan ake cewa fa innal malak indahum huwa al khayal alladhi fi an-nafs wa huwa jibril indahum wannan ma yatakhayyaluna bi yakhayyaluna fi anfusihim da irin abubuwan da suke ji kamar na ƙara da sauti da sauransu shine wannan mala'ika ɗin. فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه ولهذا يقولون إن موسى كلم من سماء عقله والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا في الخارج باونني daga sama Allah ya aiko shi baka wanda Allah yake gaya mana yana aiko da mala'ika da saƙo zuwa ga annabawansa a'a su wannan a tare da shi saƙon yake mai isar masa da saƙon yake a jikinsa yake ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى وكما ادعى ابن عربي أنه أفضل من محمد فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه النبي فلهذا قال فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم saurata shi san tushen abin shi ma yake samuwa baya buƙatar wannan khayal ɗin da shi a gurinsa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake samun sako shine malaika jibril shi ya ketare jibrilu din inda jibrilin yake samu sakon shi can nashi sakon yake zuwa saboda haka baya baya buƙatar ba buƙatar a shari'ar da annabawa suke zuwa da ita domin shi yana ɗaukowa ne daga gindin maganin shi ne yake cewa fa idza arafta hadha faqad hasala laka ilmun nafi zaka ka fahimci wannan zaka samu ilimi mai amfani
wal maqsud huna al kalam ala an nubuwa fa an nabiy huwa alladhi yunbi'uhu Allah yunabbi'u yunabbi'uhu Allah wa huwa yunabbi'u bima anba'a Allah bihi فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة, رسالة من الله إليه فهو رسول وما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالا فذكر فذكر إرسالا يعم النوعين وقد خص أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح wannan bambanci yake so ya bayyana tsakanin annabi da manzo duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da shi ya bashi labari to annabi ne fa in ursila ma'a zalika ila man khalafa amra Allah li yuballighahu risalatan min Allah ilayhi fa huwa rasul saboda haka shi ar-rasul yursalu ila al-mukhalifin wanda suka saba wa abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi kaga kafirai waɗanda ba su yarda da Allah da abinda ya aiko manzanni da shi ba haka aika shi ya sanar da su tauhidi to wannan shine manzo amma idza kana inna ma ya'malu bi shari'ati qablahu in ya zanto yana aiki da shari'ar da annabin da ya gabace shi ke kanta bai ba a tura shi zuwa ga wasu mutane da ba su yarda da abin da Allah ya aiko ya abin da ya aiko annaba da shi ba wato ba a tura shi zuwa ga kafirai ba to wannan shine ake cewa annabi kamar annabawan banu Isra'il waɗanda suke yi wa banu Isra'ila wa'azi waɗanda sun riga sun yi imani ba a tura zuwa ga wata al'umma da take kafira ba ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول to shine ya kawo wannan ayar da take cikin suratul hajj wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ubangiji yayi maganar irsali arsalna kuma sai ya nuna cewa ya aika annabi ya aika manzo sauraka kowanne akwai wata risala tare da shi akwai risala tare da rasul akwai risala tare da annabi yace arsalna min rasulin wala nabiyin wa ma arsalna min nabiyin kowanne akwai risala da Allah ya aika shi da ita illa iyaka wancan shi an umarce shi ne ya zo ga waɗanda suka saba wa tauhidi gaba ɗaya kamar annabi nuhu alaihi salam shi ko wannan yana cikin ƴan uwansa mu'minai wannan shine farkin da shi ibnu taymiya yake bayarwa tsakanin ar-rasul da da annabi shine yayi misali yace to ar-rasul in aka yi itlaqin ar-rasul ar-rasul al-mutlaq ay ar-rasul tamur risala to shine shine wannan da aka aika shi zuwa ga mutanen da suke mukhalifi shine ar-rasul al-mutlaq shine ar-rasul al-mutlaq shine ya kawo abin nan hadisin sai ya ce wa qad sabata fi وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيس وإدريس عليهما السلام وقبلهما آدم كان نبيا مكلما ولا اتتي مغنى صحيحة النبي آدم با رسول بني النبي آدم نبي ني النبي ني با النبي ني رسول با سو ruwan da suke tare da shi a lokacin akan tauhidi suke ƴaƴansa ne zuriyarsa ne ba aika shi zuwa ga wata mutane mukhalifin da isa musu da sako ba shi yasa da ya zo a cikin wannan hadisi na Abdullahi dan abin nan Abu Zar hadisin Abu Zar da yake cikin Musnad da yake cewa ya nabi Allah awa nabiyun kana adam shi ne ce da shi na'am nabiyun mukallam nabiyun mukallam saboda annabi ne da Allah ya magana da shi kai tsaye kuma hadisi ne sahihi ibn hibban ya fitar da shi haka nan hakim abin nan hakim ya fitar da shi cewa qala ala sharti muslim wa lam yukharrijhu sahahu al-albani
قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون يسعى النبي نوح إذا ما أول الرسل أول رسول أرسل على ال- إلى أهل الأرض شين نوح sauraka annabi adam gabaninsa shi ne mutum na farko ka san mashhuri cewa duk waɗanda aka ambata a cikin alkur'ani to manzanni ne ba haka ba ne annabi adam inda manzo ne annabi nuhu ba zai zama awwal rasul ursila ala wannan asharatu qurun gabanin annabi annabi nuhu dukkanu ala tauhid daga baya da suka saki tauhidi shine aka fara iko wanda shine annabi nuhu qala ibn abbas wannan bayanin sa da shi shi ma yana gaban eh daman da shi da idris waɗanda suna gaban su ma annabawan eh, duk annaba ne yadda yake yake nunawa saboda ka idris kaga an ambace shi alqur'ani cikin alqur'ani eh
وقبلهما آدم كان نبيا مكلما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام kaga duk waɗannan alal islam ba a turo su zuwa ga ga wasu mukhalifin tauhid ba
فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم allazina indahum saboda abin da yake zo musu na wahayi suna isar da shi suna aiki da shi kuma suna sanar da yan- da mu'minan da suke tare da su saboda haka kaga nan ya saba da abin da yake mashhuri ke karanta cewa shi manzo ba a nabi ba ba ba- ba a umarce shi bit tabligh ba na'am huwa yuballigh lakin yuballigh ila man eh, ya yuballigh ila al-mu'minin eh sabanin rasul
لكونهم مؤمنين بهم كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول الرسول نعم وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة مم.
وقد يوحى وقد يوحى إلى أهدهم وحي خاص في قصة في قصة معينة معينة مم.
إيه. ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن مم.
كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود duk da cewa Sulaiman da Dawud a manzanni ne ba ba kawai annabawa bane
فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينب- ينبئون المؤمنو- المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن أن يكذب الرسل قوم قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون وقال ما يقال لك إلا ما قد قيل لر- للرسل من قبلك فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم na'am
وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يو- يوحى إليهم من أهل القرى haka yake eh? Mm.
يوحي Eh, faransanci yadda yake nuhi din nan kamar yuha ya sa Eh, haka ce eh eh
mm.
akwai yuha din وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى sai karanta nuhi ilaihim yadda aka Okay.
sani a hafsu din to وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. me hikiman mai taƙiƙi ya sa Mm, shi wanda mai taƙiƙin Allah ya masa rama yana da mubalaga ayoyi ya rika saƙa akwas wani lokaci wai a a nuska kuskure ne a ayar tabbas sai ya sa shi a ƙausu wai saboda ya yi bayani cewa a nuskar haka ya zo a kuskure gyarawa yi to aya ba akwai wani ihtimalin wani abu da za a samu a nan har wani zai mai jayayya abin da yasa ake sa gyara a cikin bracket ko a yi ishara zuwa gare shi idan ya akwai ihtimalin ya zama kai ne baka fahimta ba in sa ka in ka faɗi a a ƙasa za a fahimci cewa a watakila kai yadda ka rubuta a cikin matanin shine kuskuren wanda ka bari shine daidai amma aya yadda za ka buɗe mushaf ka ganta dan me za ka canza dan me za ka yi wani sa wani abu a bracket yana wannan ko ce wannan saqit min al-asl rabin ayar ya yanki ya abin nan sai sai ya sa su a bracket wannan duk mubalaga ce da la la la la yahtaju ilaiha
وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دليل على أن النبي مرسل eh ولا يسمى رسولا عند الإطلاق ولا يسمى رسولا عند الاطلاق نعم in ka ce za aka aka ce ar-rasul aka itlaki to shine wanda ake aiki shi an tashi zuwa ga wasu mutane al-mukhalifin wanda wasu su yarda da shi wasu su karyata shi li'annahu lam yursal لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه ya shi annabi ba بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء na'am وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة to shi kansa rasul laysa min shar'i yani ya ce bi sai ka za ga a cikin annabawan banu isra'il ba su zo da wani sabon shari'a ba da shari'ar at-taura suka rika aiki na arsalna inna أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وهكذا سئلت سكا حتى النبي إيسى ليزو كسان أيضا إتي إتي شريعة أما سواهي إنجيلا أما كما شريعة التوراة انتنانا إلا إياك sai wasu hukunce-hukunce ne suke da tsauri aka sassauta wali uhilla lakum ba'd allazi harrima alaykum saboda ba duka ba duka ya canza ba eh wannan وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة بشريعة جديدة نعم فإن يوسف كان على ملة إبراهيم إيه إيه على شريعة إبراهيم نعم شيني
وداود وسليمان وداود وسليمان كان- كانا رسولين kana rasulai ne wa وكانا على شريعة التوراة قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا kaga wannan yana nuna cewa annabi yusuf rasul ne amma shi mu su waye mukhalifin da ka tura shi zuwa gare su haba mutanen masar in ka manta annabi yusuf da ya shiga cikin kurkuku ga sahibai sujina babu mutafarriqu arbabu mutafarriquna
وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا to kaga waɗannan duk manzanni ne shi yasa a gaba Allah ce ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة ha me ce ce karya me karya me karya
karanto ayan mana aran a'a bashi bashi ya bayani mana a'a ci gaba
mukhalifin eh
wayannan idan har an turo su wajen mummune ina wacce ka'idar ta kare su waye aka ce an turo wajen mu'mini wayannan ina aka rubuta ka ina aka rubuta ka cewa wajen mu'mini kada aka turo su
karanto ayan mana a can shi da a'a su waɗannan dai da kake cewa an karya ai ka'idar ka'idar nake so kai faɗi da ta kare a ba karanto ko da yi idan kare kare to wannan a- annabi nuhu an turo shi ne zuwa ga النبي mu- mu'minai kadai ba annabi ne manzo ba eh, annabi ne manzo to to wanda bina min ba'dihi shine ibrahim alayhi salam an turo shi ne wajen mu- mu- mu'minai kadai isma'il fa an turo shi wajen mu'minai kadai
to shi ne nake tambaya An- an turo su wajen mukhalifina ne imana duk waɗannan sun yi wa kafirai wa'azi duk waɗannan sun isar da sau- sau- saƙo zuwa ga kafirai ba yana nuna cewa a lokacin su ba muminai ba amma risalar su ta gangara har zuwa ga kafirai yanzu risalar annabi Sulaiman misali annabi Sulaiman daga cikin annaban banu Isra'il ne banu Isra'il da suke tare da shi ai duk muminai ne ko haka ne eh to amma kuma sakonsa ba ya bazu ba har yaman aka ayyace su a bilkis wannan da ake su malikatu saba Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kaza ka ba duk ba kafirai ba to shi Yusuf da ma a tsakiyar sa akwai ma wanda ya imani da shi shi annabi Yusuf ma kana kana jin akwai cikin mutanen Basar da suka imani da shi akwai wanda Allah ya ce ya yarda da annabi Yusuf ya imani da shi a cikin mutanen Masar wannan wasu ɗin kenan musulman ina suka aka rubuta haka ai ba da Allah ce sun yi imani da shi ya musu wa'azi dai ya musu wa'azi ba ya nuna cewa sun imani a'a ba ka iya sun imani da shi tunda baka ga ba ma zuwa suka yi suka ci gaba ɗayan da- da aka kashe ɗayan kuma ce ji gaba har kashe ba ya ma manta da annabi Yusuf Yusuf din ya yi imani ai dole zai rika zuwa yana jin shari'ar Allah ya zai bauta Allah to shi kuma wancan sarki matsuwa ce ta ja- ya ja shi jikinsa amma idan aka ce ya imani da shi shi yasa Allah yake cewa a waccan ayar ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. أنا جاء بنو إسرائيل متانا مصر ne. annabi Yusuf haka ya zo muku bilbayyinat haka kuka zauna ba ku gushe ba kuna ta shakkar abin da ya zo muku da shi mumini yana shakkar abin da manzo ya zo da shi mumini hatta idza halaka har ma da ya halaka qultu lan yaba sallahu min ba'di rasulun shi kenan mun huta da wanda maganganun da yake ma shi kenan da man shi kadai ne da bi mu to su ne muminai kenan ya zama shi manzo to za a iya aiko shi a lokacin da muminai da mukhalifi yi mana shi ne kai abin da ya rikita kake nan eh ka ce ka'idar da ya faɗa a'a sai kar- mukhalifina kaɗai a'a shi ma dasa ba ba bai faɗi haka ba in haka ne annabi annabawan banu Isra'il a suna cikin muminai suna tare da banu Isra'il eh Hmm? Hmm. annabi Idris Idris ya gabaci annabi Nuh to shi kuma annabi nuhu shine awwalur rusul kamar yadda yazo a hadisi manzo Allah eh eh, an ba an bacci shi sa alqur'ani ne Eh, to Idris ka shahidu.
to والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة kalmar aike aike kalma ce mai faɗi ta kunshi aiko mala'ika aiko iska aiko shaidanu aiko wuta duk ana ana amfani da kalmar irsal
والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال الشياطين وإرسال النار قال تعالى يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وقال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنها فهنا جعل الملائكة كلهم رسلا والملك في اللغة هو حامل الألوكة وهي الرسالة وقد قال في موضع آخر الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وقال تعالى أن أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزة لكن الرسول المضاف إلى الله إذا قيل رسول الله فهم من يأتي برسالة من الله matukar aka ce rasulullah to wannan ana nufin wanda yake zuwa da sako daga Allah ko mala'ika ko mutane ko من الملائكة والبشر Mm.
كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وقالت الملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك وأما أمم الملائكة والرياح والجن فإن إرسالها لتفعل فعلا لا لتبلغ رسالة لا تبلغ.
لا لتبلغ رسالة قال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ورسل الله الذين يبلغون عن الله أمره ونهيه هي رسل الله عند الإطلاق وأما من أرسله الله ليفعل فعلا بمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلق كما أنهم, كل كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته و- وإذنه المتضمن لمشيئته لكن أهل الإيمان يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه يفعلون بأمره ما يحبه ويرضاه ويعبدونه وحده ويطيعون رسله والشياطين, والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه وإن كانوا يفعلون بمشيئته وقدرته وهذا كلفظ البعث يتناول البعث الخاص البعث الشرعي كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هذا بعث خاص ويتناول البعث العام الكوني وقوله فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وهذا بعث كوني القدري وقال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب وهذا اذا بعث عام كوني قدري فالعام بحكم مشيعته وقدرته والخاص هو أيضا بحكم مشيعته وقدرته وهو مع ذلك بحكم أمره ورضاه ومحبته نعم
وصاحب الخاص من أولياء الله يك- يك- يكرمه ويثبته وأما من خالف أمره فإنه يستحق العقوبة ولو كان فائلا بحكم المشيئة فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا لأن لأن المشيئة لا تستلزم المحبة المشيئة لا تستلزم المحبة فقد يشاء الله شيئا ولا يحبه أه؟
ولا يحتج بالمشيئة hausa mu a hausa mukan fassara mashi'a da da so shi yake kawo a wani wani lokaci rudani eh eh ga dama kawai ga dama za ka ce eh wani dama amma in ka ce mashi'a ka fassara shi da so ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha asalin siyasar ta Allah yana ba mu wanda yake so ba ka sai suke daukar soyayya ce ba nan Allah ya baka mulki san ka yake wanda bai bashi ba ba sai shi ke ba to haka eh, mulki Allah yana babu wanda yake so yana babu wanda baya so eh alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk kaga gashi yana jayayya da Ibrahim akan samuwar Allah kuma Allah ya bashi mulki saboda ka mulki dan Allah ya baka ba shine dalilin da yake nuna Allah yana son ka ba wallahu yu'ti mulkahu man yasha wanda ya ga dama Allah ke sauraka al-mashi'a qad takunu fima yuhibbuhu Allah wa qad takunu fima la yuhibbuhu Allah wa la ya'muru bihi shine nace ya ga dama Allah yana bada mulki sa ga wanda ya ga dama eh garin dama ba wasu bace eh
kalmar ta ma nauyi ne ko me
eh me ya damuwar a ciki eh ba wani nauyi me a ciki za a ce ya dama kana nufin dama wannan ya yi haka ya ga ai kai ka san matsayi ma ba bahaushe ba su ki nufi ba ce ya ce in na ga dama zan baka in na ga dama ba zan baka ba ba zan iya faɗa haka ba wannan yana nuna cewa ina da mashi'a akan abin nan abu in na ga dama in baka in na ga dama in hana ka a'a a'a in nasa in in mutum ya ci in ka ce za ka bani wannan ci in na ga dama zan baka me yake nufi a'a ba ba da ke nufi ba. abu gashi a hannunsa ka ce ya samu sarari gashi a aljihunsa ka ce ya samu sarari sarari yake nema a'a wani ita ita- ita luga ita luga shine abinda mutane suke fahimta in an faɗa kai tsaye amma wani kakale kakale da wanda kai kai- kai- kai ma yanzu kake wannan tunanin Eh, kai ma ba a ba a kwakwalwa ba da ba na eh eh a'a wanda ya so soyayya bai ce sai soyayya a'a kalmar so mai take nufi a'a ai yake so fi'ili ne mudari ya so kuma fi'ili ne madi shine bambancin su kawai a'a a'a muna fawusar da ku ba nasiru yawwa shi ke nan ai kalmar so soyayya take nufi in ka ce yake so fili ne kawai bambanci ne da iya
نعم ولا يحتج بالمشيئة على المعاصي إلا من تكون حجته ضاهدة ويكون متناقدا متبعا لهواه ليس عنده علم بما هو عليه كالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء yau da mashi'a ba ta nuna muhabba ba wanda zai hujja da mashi'ar Allah dan kawai ubangiji ya ga ma ya bar shi yana saban Allah ya ce Allah da bai da baya son saban Allah nan da ba zai bar ni in yi ba tunda har na ci gaba da yin wannan bai hana ni bai bai yi min komai ba to alamar cewa ya yarda da hakan ce to ba mu yin wannan sai wanda baya da baya da rabo a gurin Allah kamar mushrikai da suke cewa law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay
كما قرب الستة هذا في غير هذا الموضع والله أعلم فصل الدليل الذي هو الآية والبرهان يجب طرده كما تقدم فإنه لو كان تارة يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحقق لم يع- لم يعلم هل وجد المدلول أم لا فإنه كما يوجد مع وجوده يوجد مع عدمه ولهذا كان الدليل إما مساويا للمدلول عليه وإما أخص منه لا يكون أعم من المدلول wannan yana mayar da bubaya ne can inda ita munakasha da asha'ira waɗanda suke ƙarin su nuna cewa babu bambanci tsakanin ayatul anbiya da kuma ah, ma ya- ma- ma- ma yazharu ala yadi shayatin was sahrati wad dajajilati wal mushawizin min al-khawarij bambancin kawai wannan sun yi da'awar annabci wannan kuma ba su yi da'awar annabci ba wannan sun yi tahaddi wannan ba su yi tahaddi ba amma duk abin iri ɗaya ne to yake cewa wannan ba zai zama dalili ba domin dalili ya kamata ya zanto in an same shi abu ɗaya ke nunawa amma in zai nuna abubuwa da yawa to ba zai zama dalili akan wannan abun ba in ka ce waɗannan wannan khawarij din da ashayatsin suke samu sahara suke samu da da da da kohan da sauran mushawizun abinda suke nunawa na khawariq wal ada irin na annabawa ne kaga na annabawa ba za su zama dalili akan nubuwarsu ba saboda zai iya zama irin na shaydanin ne zai iya zama ko irin na annabawa ne shi kuma dalili kamata ya zama ya takaita ne akan abin da zai nuna almadlul din kai zanto zai nuna almadlul din ko zai nuna wani abu to ba zai zama dalili ba ko wani lokaci saboda haka in annabi ya zo wani abu sai ce ta rayuwa ma shi ma cikin shaydanin ne tunda shaydanin da nasu da da nashi da iri ɗaya ne shi yasa a baya in ba a manta ba ibnu taymiya yana ce akan cewa ayatul anbiya khassatun lil anbiya la yashrakum fiha ghayruhum saboda haka duk sanda ta samu to wannan tabbas shi wanda ta samu a hannunsa annabi ne babu magana cewa tana iya yawa ya zama annabi tana iya ba zama annabi ba in dai har aka samu ayatul abdi a hannunsa to annabi ne wannan shine dalili kullu ya zama ya dullu ala al-madlul ya zama akhassu minhu ko musawiyan lahu amma ba ya zama a ammu ba in ya zama a ammu ya dullu ala hadha al-madlul wa ya dullu ala ghairihi kaga ba zai zama dalili ba akan wani wata da'awa in ka kawo su to ai tayu ba wannan ɗin yake nuna ba waccan yake nuna kaga ba za ka iya hujja a nan da shi ba
ولهذا لم يكن للأمور المعتادة دلالة على ما هو أخص كطلوع الشمس والقمر والكواكب لا تدل على صدق أحد ولا ولا تدل.
كذبه لا مدعي النبوة ولا غيره فإنها توجد مع كذب الكاذب كما توجد مع الصدق الصادق mutum ya ce shi ad- ad- dalili ala sidqihi anna shamsa satatla shi ne dalili ala sidqihi a saurara za a ga rana ta fito gobe shi yake nuna gaskiya ta saboda da bai gaskiya da mara gaskiya da rana ta fito musu ba ba- ba- ba a nuna wannan ko a ce wani makaryaci ne dalilin karyarta gobe za ku ga rana ta fito saboda al'ummar mautada ne an saba ganin su dama Mm.
لكن تدل على ما هو أعم منها eh وهو وجود الرب alama huwa am min hadha shine samuwar Allah وقدرته ومشيئته وحكمته wa hikmatihi huwa wujudun rabbi.
haka ne gaskiya وقدرته ومشيئته وحكمته Mm, فإن وجود ذاته وصفاته ثابت mm, سواء كانت هذه المخلوقات موجودة أو لم تكن mm, ويلزم من وجود المخلوق وجود خالقه mm.
ولا يلزم من عدمه عدم خالقه na'am ولهذا كانت المخلوقات كلها آيات الرب آيا- آي- آيات الرب آيات للرب Mm.
فما من مخلوق إلا وهو آية الله هو دليل وبرهان وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيته وإذا علم كان غيره من المخلوقات تدل على ما دل عليه ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله eh dan babu rana ba za a ce babu Allah ba ai akwai wata yana nuna akwai Allah in babu wata ba za a ce babu Allah duk sauran halittu duk suna nuna akwai Allah saboda haka dan babu wannan ba za a ce ba an rasa dalilin samuwar Allah ba
وقد يكون الشيء مست- مستلزما لدليل م- معين فإذا علم عرف انت- انتفاؤه a iya samun wannan a ce abu kaza dalilin ala kaza in babu shi babu abu
وهذا مما يكون لازما ملزوما eh فتكون الملازمة من الطرفين طرفين kowanne yana yalzamu al-akhar فيكون كل منهما دليلا Eh, kullu minhuma dalil ala al-akhar
وإذا قدر انتفاؤه كان دليلا على انتفاء الآخر كالأدلة على الأحكام الشرعية eh فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلا eh وإذا قدر shi yasa انتفاء idan babu dalili aka ce to wannan hukuncin babu shi in ka kawo mas'ala ta addini kace ga shari'a shari'a ce to ina dalili me yake nuna wannan dalili babu babu a qur'ani babu hadisi shikenan babu wannan abu da kake kira addini babu shi in an same shi kuma an samu addini
وإذا قدر انتفاء جميع الأدلة الشرعية على حكم علم أنه ليس حكما شرعيا eh وكذلك ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله فإنه إذا نقل دل التواتر على وجوده وإذا لم ينقل مع توفر الهمم والدواعي على نقله لو كان موجودا علم أنه لم يوجد eh shi yasa suke suke hujja da abubuwan da suke eh, tatawaffaru dawa'i ala nakri ba zai yiwu a ce an yi abin kuma sannan duk a yi shiru wanda kuma kowa yana son ya ga abin ya yi bayaninsa amma kuma a yi shiru a ki faɗa kamar a ce annabi ya yi maulidi a tare da masallacin ta yi maulidi ya bar ya zuciya to wannan alama ce ta soyayyata a ce an yi maulidi a masallacin annabi an tare jama'ar madina duk sun halarci maulidi amma kowa ya kiba da labarin wannan daga wannan za ta tawaffaru da waya la naqlihi saboda wani babban al'amari ne da yake da al- wato yake da tasiri a addinin mutum to sai aka ga babu babu wani nakali ba a taba jin wani ya kawo wannan ba kaga wani rufin babu ba a yi ba
كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس Mm.
مثل موت الملك mautu malik mautu malak abuwan malik موت, mautu malik a ce wani basaraki ya mutu amma a ji- ba ba wanda ya samu labarin sai wani mutum ɗaya zai ba labarin yanzu ka ce mutuwar sarkin dutse a ce duk muna nan har yanzu ba mu ji labari ba amma wani ya zo ya ba- ya ba labari ya ce tun wajen sati guda sarkin dutse ya mutu ba za mu yadda ba saboda wannan ta tawaffaru da wa'i ala nakrihi irin wannan yadda yake da masoya ake kaunar shi kuma sar- sarki ne na, na, na al'umma a ce yau ya, ya rasu Eh?
وتبدل kuma ba wai lalle sai dan soyayya ba kuma ba- ko ko maki ne ko maki ne kai ko wanda baka damu da shi ba Eh. yau a ce a ce a ce a ce ɗan- ɗan ɗan takara ya mutu kaga dole ka ji labari saboda wani abu ne wanda kowa hankalinsa yana kan can eh musamman manya-manya cikin soyayya ya za ku wasu kara da ita kara da ba da ya san su akwai wanda sun ba mutu din ba a san ba sun mutu ba amma ta ga manyan ai ba zai yiwu ba saboda kowa hankalinsa yana kansu kuma kowa yana cike da tsammani waye waye ba waye ba to kaga ce ba daya ai kaga dole wannan labarin ko bacci kake sai an tada kai an gaya maka ko rashin lafiya waya kake bata mana ne malam Musa ba sa jin malam
a ana ci mana suna da isara ba su ba sa jin su kamar isara
to kai kai sun murba ka test ta yi duk sabi isa to kai test duk an yi ta sola da a to an yi test daga baya dai nayi to shi ne ba mu sani ba da na ko na ko ina ga lalace ina ga gyara take bukata ya mata na ba ko batir kamar sai ya ce ta ba ta ba Ah, ka taɓa batiri ba na jin batir ne tunda kana kawo ai ba batir bane ba batir ba ne ka ga Eh.
ta dauke kuma da zure ka tana ka ta batir inda aka yi ta dauke ka cire gurbin batir
ka ga ku so wata mana ko ba ku da kuɗi a za a siyo za ana da kuɗin da za a siyo ba
wanda yake kun ce kuna bici ba bici ka ba ku
kafin ya taba ta akwai haske a nan ɗin tayi ka ga yanzu ya dawo rufe shi to me yasa ka rufe shi ina tana da matsala yara ya kamata
kamata ku yi test tun kafin a zo eh ba sai an zo ba ku ce wai ba ta yi yara yara ya kamata a kai kallara ko madannin mamalan halin eh yakan za ku rafa take za ku rafa take da power da yawa to yanzu dai duk wannan abu ya- ya zo ƙarshe na
كالأمور الظاهرة التي يشترك فيها الناس مثل موت ملك وتبدل ملك وتبدل ملك بملك وبناء مدينة ظاهرة وحدوث حادث عظيم في المسجد أو البلد فمثل هذه الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعت فإذا لم تنقل نقلا عاما بل نقلها واحد علم أنه قد كذب وهذا مبسوط في غير هذا الموضع وقد بسط في غير هذا الموضع الفرق, الفرق بين الآية التي هي علامة تدل على نفس المعلوم وبين القياس الشمولي الذي لا يدل إلا على قدر كلي مشترك لا يدل على شيء معين إذا كان لا بد فيه من قض... إذ... إذ كان لا بد فيه من قضية كلية وأن ذلك القياس لا يفيد العلم بأعيان الأمور الموجودة ولا يفيد معرفة شيء لا الخالق ولا نبي من أنبيائه ولا له ذلك بل إذا قيل كل محدث فلا بد له من محدث دل على محدث مطلق لا يدل على عينه بخلاف آيات الله فإنها تدل على عينه kaga wannan shine qiyas shumuli ah in kace kullu muhdith kullu muh- kullu muhdath la budda an yadulla ala muhdith qadiya ce kulliya kullu muhdith la budda an yadulla ala muhdith amma baya nuna wani abu guda daya baya nuna wani abu keɓe wannan ba zai nuna ana nufin lalle Allah ba yanzu muna maganar cewa Allah mahalicci wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine samar da ya samar da duniya muka kawo wannan kadiya da wannan cewa duk ai fararren abu dole ya samu a samu wanda ya farar da shi to abokin jayayya zai ce eh ya yadda amma wanda ya farar da shi ba shi ne Allah da kake magana ba ya ce maka nature ce ya ce maka ɗabi'a ce ya ce maka kaza zai iya kawo wani abu ya ce shi ne muhaddis din saboda haka ba sabanin ayatul anbiya ayatul anbiya tadullu ala ha'ula'il anbiya ayar da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ala annabi sallallahu alaihi wasallam annahu huwa nabiyyu nabiyullah ba wai da da, da wani abu wanda ba shi da ba shi da tushi kamar kamar kamar kamar yadda su suke sifanta mu'jiza suke sifanta mu'jiza suke sifanta ta da da cewa khawariqul khawariqul ada ne wanda take bayyana a hannun wanda yayi da awar annabta tare da tahaddi tare da tahaddi ba ba tare da an samu wanda ya karɓa wannan tahaddin ba ya yi ƙalubale ba tare da wanda ya ansa wannan ƙalubale ba to wannan ita ce ayar da take nuna annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ibnu taymiya da cewa wannan ba ba haka bane domin ba ku bambance tsakanin abin da matsafa da makaryata da jajila suke da awasu ba suna da khawariqul ada wanda take bayyana a hannunsu wani zai iya cewa wannan abin da yake zuwa da shi din ba ba ba ba ba ba mu'jiza bace kamar yadda kafirai suke dubar abin da yake zuwa da shi suna cewa asatirul awwalin ko sai sihrun mubin haka suke faɗa saboda haka kaga ashe ba zai zama wani abu wanda yake shamil ba wanda zai iya shigar abubuwa da yawa za su iya shiga karkashin shi dole ya zama wani abu ne wanda zai nuna abu guda ɗaya tak ba tare da wasu sun shi abubuwa sun shiga karkashin sa ba
وبينا أن القرآن ذكر الاستدلال بآيات الله وقد يستدل بالقياس الشمولي والتمثيلي لكن دلالة الآيات أكمل وأتم وتبين غلط من عظم دلالة القياس الشمولي المنطقي وأنهم من أبعد الناس عن العلم والبيان وذكرنا أيضا غلط من فضل الشمول على التمثيل وأنها من جنس واحد والتمثيلي أنفى وإنما الآيات تكون أحسن وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ما ذكره أبو بكر بن العنباري وغيره في الآيات آيات في الآيات آيات القرآن مثل قوله قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين ثلاثة أقوال قال في معنى الآية ثلاثة أقوال أهدها أنها العلامة فمعنى آية علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها قال الشاعر ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يحبون الطعام وقال النابغة توهمت هكذا وتوهمت
tawahamtu توهمت آيات لها فعرفتها لستة عوام وذا العام السابع wa zal amu sabi وذا العام aiwa hadha al amu sabi وهذا وذا العام السابع قال وهذا اختيار أبي عبيد قلت أما أن الآية هي العلامة في اللغة فهذا صحيح وما استشهد به من الشعر يشهد لذلك وأما تسمية الآية من القرآن آية لأنها علامة لأنها علامة صحيح صحيح لكن قول القائل إنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل فإن هذا المعنى الحد والفصل فإن هذا المعنى الحد والفصل فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها وليس معنى كونها آية هو هذا وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس وكذلك آخر آية من السورة وليس بعدها شيء وأول الآيات آية وليس قبلها شيء yana yana jayayya akan ta'rifin إيه ta'rifin aya din ne إيه eh ce maganar alama ya yarda A- a- aya alama take nufi a lugha kuma waɗannan waƙe-waƙen da aka kawo duk suna tabbatar da haka cewa alama take nufi bi ayati ma yuhibbuna at-ta'ama bari tamimin bi ayati ma yuhibbuna at-ta'ama ina ina ina ina ina ina udaba din mu ne Hmm, ina malamin mu na akwai da katira a na lura adabi ina suke a tabbas suna nan ina da tambara farfesa ma a farfesa Hmm? waƙar
su da inda ta rikice wajen hmm, alamatun sahihu da nan eh eh?
su inda ta rikice wajen alamatun da an naha alamatun wa sahihu ma tasbihu آه.
al-aya min إيه.
al-qur'ani aya cewa ya yi alama sahiha amma annal aya hiya al'alama fil lugha fa hada sahih ka gane wannan sahihi wannan maganar gaskiya ne cewa alama a lugha tana nufin to to to to aya tana nufin sahihi wa mastashhida bihi min ash-shi'ri yashhadu li dhalika na'am saboda haka abubuwan da shi ibn al-jawzi ai yana nakalta ne daga ibn al-jawzi shi kuma daga ibn Ab- abubakar al-ambari ma zakarahu abubakar ibn al-ambari ka gane ibn al-ambari shi yake kawo wannan ibn al-jawzi shi ya kawo azadul azadul masir daga ibn al-ambari wajen tarihin aya sai kawo kauli guda uku na farko annaha al-alama fa ma'ana aya alama me yasa aka kira ta aya linqita'il kalam allazi qablaha wa ba'daha ka gane to shine ibnu taymiya yace qultu wannan qultun shi magana sa kenan yace amma anna al-ayatu hiya al-alama fi al-lugha fa hadha sahih wa mastashhada wa mastashhada bihi shi ibn al-abbari min ash-shiri yashhadu li dhalika wa amma tasmiyatu al-ayati min al-qur'ani aya li annaha alama kuma har ila yau a ce a a- aya alkur'ani aya saboda alama ce yake wannan ma ya yadda a gane wannan ma ya yadda lakin qaulul qa'il innaha alama linqita'il kalam alladhi qablaha wa ba'daha saboda ta rabe tsakanin magana da take gabaninta da ta bayanta shi yasa ake ce mata aya shine yace laysa biqa'il wannan ba shi da wani amfani fa inna hadha al-ma'na al-hadd hadha al-ma'na al-hadd wal fasl wannan ma'anar tana nufin alhadd wal fasl fal ayatu mafsulatun amma qablaha wa amma ba'daha a bisa wannan ma'anar aya ta rabu da abin da yake gabaninta ta rabu da abin da yake bayanta sannan ta zama aya akwai wani abu abu a baya- a gabanta da ta rabu da shi akwai wani abu da ya zo kuma bayanta da ta rabu da shi sai ta zama aya sai ce to walaysa ma'ana kauniha ayatan huwa hadha wa kaifa wa akhirul ayati aya ayar ƙarshe ma ai sunanta aya amma in aka zo ƙarshe ka karanto alqur'ani daga farkon sa in ka zo suratul nas eh kace abin nan min aljinnati wan nas akwai aya to bayan nan akwai wata sura za ka shiga ba wata aya eh
inda aka baka ta abin
eh eh aya farko ma babu wata babu wata- babu wata aya a bayanta
tarihin bai cika ba ka gane sai ya ce mislu akhir suratin nas wa kadhalika akhir ayatin min as-sura haka nan karshen sura shi ma ai- ai- ai- aya ce a karshe amma ita ce ta karshe kuma an gama sura kuma gashi na an sa alamar wa laysa ba'daha shay wa awwalu al-ayati aya wa laysa qablaha shay mislu awwalu ayatin min al-qur'an wa min as-surati wa idha quri'at al-ayatu wahdaha kanat aya wa laysa ma'aha ghayruha in yau ka ɗauki aya guda ɗaya cikin ƙur'ani sai ka karanta za a ce me ka karanta aya babu wani abu da ka karanta gabanin ta babu kuma lalle ka karanta wani abu bayan ta amma za a ce ka karanta aya saboda ka ashe aya ba a cewa linki ta ima qablaha amma ba'da ko ma ba'da anha
amma ina so ne nuna cewa duga ya yarda amma islami ne da a'a shi a luga ya yarda magana alama ai shi ta lugar abinda suka ka a luga alama kawai yake nuna ai yawa wannan ƙarin cewa linki ta idin nan wannan ta'lilin shine shine yake ce- shine bai yarda ba ku ka yarda kai
وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح eh haka kuma إن yazo a تعذبهم hadisi yana فإنهم عبادك fa qara'a aya hatta asbaha haka aka aya dai ce ta karanta kuma aka kira ta aya إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فهي آية في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها وأيضا فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض ولا تسمى آية والصورة متميزة عما قبلها وما بعدها وهي آيات كثيرة وأيضا فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها آية وليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه saboda haka ba maganar inkiɗa'i ba ne shi zai sa ta zama aya ta zama ala aya ta kanta sura sura to kam ta sha bamban da sura take bayar da ita saboda haka kuma ayoyi ne da yawa ba ɗaya ba saboda haka kaga sura duka ka to kam ka kira ta aya ko ka kira ta aya aya ɗaya ba
وأيضا فكيف يكون كونها آية آية علامة للت- للتمييز بينها وبين غيرها والله سماها آيات فقال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Mm.
والصواب أنها آية من آيات الله أي علامة من علاماته ودلالة من أدلة الله وبيان من بيانه فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي أيضا دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين وهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل بها رسوله saboda haka shi a gunsa an sa mata aya saboda wannan ne ba linkita'i ma qablaha amma ba'daha wa lil mubalighah wannan alamomin da ake sawa shi a wajen suke nan mai gaba
kamar ya bai dama bai yasa kace a ce bai dama da ya ce ayoyin
ya yadda alama alama ce ya yadda alama ce ka gane ya yadda ana amma alama akan ne saboda ta ta ta ba ta da alaka da abin da ke gabaninta da abin da ke bayanta saboda wannan yawa shine kawai bai yadda ba amma alama ce da take nuna hukuncin Allah da take nuna ayar Allah take nuna kudirar Allah take nuna yawa take nuna bayanin umarnin Allah da sahaninsa shine kawai
ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآية التي يختم بها التي يختم بها كل آية صارت كل جملة صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الآية آية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية كما نعتت قراءته الحمد لله رب العالمين وتقف الرحمن الرحيم وتقف مالك يوم الدين وتقف ويسمي ويسمي أصحاب الوقف وقف السنة أكيد mm.
ويسمي أصحاب الوقف وقف السنة لأن كل آية لها فصل ومقطع تتميز عن الأخرى قال والوجه الثاني أنها سميت آية قال أي ابن الجوزي
أنها سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه قال أبو عمرو الشيباني يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم وأنشدوا خرجنا من النقيبين لا حي من مثلنا النقبين من
خرجنا من النقبين لا من حي- النقبين لا لا, لا حي مثلنا حي مثلنا بآياتنا ترجى اللقاء مقاتلا مقاتلا قلت هذا فيه نظر فإن قولهم خرج القوم بآيتهم قد يراد به بالعلامة التي تجمعهم مثل الراية واللواء فإن العادة أن كل قوم لهم أمير يكون له آية يعرفون بها فإذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليه ولهذا سمي ذلك علمة والعلم هو العلامة والآية ويسمى راية لأنها لأنه يرى وخروجهم بآياتهم بآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم ويستدل بها على خروجهم جميع جميعهم فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا خرج بعض أمرائه وإلا فلفظ الآية هي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار والاشتراك في اللفظ لا يثبت بأمر محتمل
وانا ما بيد بقى
قال والثالث أنها سميت آية لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين وهذا كما تقول فلان آية من الآيات أي عجب من العجائب ذكره ابن العنباري قلت هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله فإن آيات الله كلها عجيبة فإنها خارجة عن قدرة البشر وأما قد يشبه بها من مقدور البشر والقرآن كله عجب تعجبت به الجن كما حكى عنه عنهم تعالى أنهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أهدا فإنه كلام خارج عن المعهود من الكلام وهو كما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد وكل آية لله خرجت عن المعتاد فهي عجب كما قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا فالآيات العلامات والدلالة ومنها معلوف معتاد ومنها خارج عن المعلوف المعتاد وآيات القرآن من هذا الباب والقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الآية أعم ولهذا قال كانوا من آياتنا عجبا ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما, بما يحدثه الله وأنها غير المعتاد المعتاد دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا, لا, لا تخصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده وقد قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وفي الحديث الصحيح لما دخلت أسماء على عائشة وهي في الصلاة فسألتها فقالت سبحان الله فقالت آية فأشارت أي نعم وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات وهي مشروعة في أهل القولين في مذهب أحمد في جميع, في جميع الآيات التي يحصل بها التخويف كنثار ba ta ta ce kantisar ina ta to mu ba ta mu akwai ta da
eh zai fi to sarat shi yasa na tsaya ni ba ta dai kantisar kawakib wa zulmati shadida wa tusalla lil zalzala نص عليه كما جاء الأثر بذلك فهذه الآيات أخص من مطلق الآيات وقد قال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات يتعلمهن من القرآن خير له من ثلاث خليفات ثمان عندك من القرآن؟
إيه eh akwai min alquran
eh haka yake a gurina amma da ya amra eh
kenan tsaya nan
eh